أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم المقامة الحادية والثلاثون حديث آه مقامنا ثلاثين دقيقة الرملية الرملية الرملية أقول جري آه فلسطين وانا كده سبني الرملة هنا الرملية رملية تورارس كده رملة هكذا الهرس هنا أمام قال كنت في أنفوان الشباب وريعان العيش اللباب أقل الاكتنان بالغاب وأهوى الاندلاك من القراب كنت ناكسا شيء في أنفوان الشباب أفرقا سمرتانا farkon lokacin da nake matashi wa rai'ani da farkon rayuwa na allubabi rai'an wa unfuwan kilahuma bi ma'anan duk ma'anan su ɗaya ne eh unfuwan wa rai'an ma'ana kuma awwalu ne kawai ma'anar su fi awwali shababi wa awwali aishin lubab to kuntu aqli wannan ne kabar din kana din wannan jumla din kuntu na kasance aqli ina kyamar naki al'iktina na ɓoya bilgabi a duhuwa zama a gari ba na son zauna kawai kullum ni ina cikin gida in zauna wa ahawa kuma ina son al'indilaka kuntu ɗin yana adabi ne zuwa ga akali ɗin kuntu ahawa al'indilaka ina son fita min alkirabi daga gida gidan takobi shine kirab to ina ina so in zaru daga gidan takobi ma'ana rabu da gida na yi tafiye tafiye li ilimi saboda sani na annas safara yanfiju sufar wa yuntiju zafar saboda sani na dama annan safara cewa bulaguro ai yamtiju sufara yana girmama jakunkuna zai sa jakanka ya cika yana cika jakan mutum tafiye-tafiye din ko? wa yuntiju zafara kuma yana haifar da cin nasara shi tafiye-tafiye din amma kana zaune ba za ka cin sana ba ka tayi ka je nan ka wuce nan nan yanzu yau din nan da kana yawo za ka samu abubuwa da yawa ka je ka sauka a ƙauyen nan ka yi ziyara minti ka dan ka wuce can to insha Allah kafin yamman nan zaka dan samu abin da zaka sa a bakin ka amma kana zaune fa wa mu'aqarat al-waqan taqiru al-fitan ai zama a gari eh lazamtan gari daya mutum ya lazamci gari to taqiru al-fitan tana kashe zuciya eh tana kashe zuciya tumitul qalba za ta mai da mutum balidi kokolon mutum zai daskare wata haƙiru man kaɗana zai sa a rena wanda yake zama ɗin kullum ana ganin ka to an rena ka amma yau ka tafi shal wata ɗaya wata biyu baka nan in ka zo to sai kana da daraja eh amma kana zaune a guri ɗaya ɗin ba za ka yi daraja ba fajaltu idahal istishara kawai sai na zagayar da na juya takadda amunan kida da ana akwai wani kiliya da suke yin amunan da shi suke yin caca da shi eh in zaka bulaguro za cire wannan din azlam din wala an tastaqi bil azlam sai ta ma ifal la tafal da irin wannan abuwa to sai na zagayar da kibiya na al istisara na neman shawara amma ita takarda amina wannan takarda din da ya cire din wannan kida din da ya cire din ba na tsafi ba na amina ba na canfi ba na neman shawara wakata datu na fura zinadal istikara mabugan wuta na istihara sun masta jastus jashen sannan na haɗa raina mana na tabbatar da shawara guda ɗaya asbata raina wanda ya fi tabbata min alhijara na tabbatar da na haɗa raina dash rai ne rai wanda asbata ya fi dutse ma tabbata wa as'attu ila sahili sham littijara sai na tafi ɓangaren sham saboda fatauci eh shi su'udu ka tayi daga gari karami hawa shi ne sa'ada ka tayi za ka ce as'atu garin da ka tayi din yanzu daga garin nan ka je Kano sai ka ce as'atu ila Kano saboda shi Kano din ya fi girma to kamar ka hau sama ne eh in daga ka sama ne daga Kano ne zuwa guru ba za ka ce as'atu ba saboda guru din ba eh sai dai ku budu habadtu ila guru na sauka zuwa guru kamar sauka ne shi kuma su kudu din shi ne suke cewa wa as'attu ila sham sai na tafi sham kawai zaka ce ila sa'il sham ne tijara falamma kayyamtu bir ramla wa alqaitu biha asar rihla sadabtu biha rikaban tu'addu lis-sura wa rihalan tushaddu ila ummi al-qura falamma kayyamtu yayin da na kafa kaima na na sauka bil ramalla a garin ramalla wa alkaitu na jefar da sanda ta ta tafiya biha a wannan gari sadabtu sai na dace biha a wannan gari sadabtu fiha ma'anar akwai lokacin da ba yana zuwa da ma'anar fiha ma'ana ibn malik ba yana cewa ba maqasidun nahwi biha mahawiya ai maqasidun nahwi fiha mahawiya fi alfiya ba wai biha ba a cikin alfiyar ne ya makasidun nawa don aka tattara ko tsanan shi a cikin wannan garin ne wa alkaitu biha na haɗu da rikaban tu'addu wanda aka tanada su lissura saboda tafiya raƙuma ne ga nan an tanada su lokacin hajji yayi an tanada su saboda tafiya wa rihalan da sirji tushaddu wanda aka daure ila umil qura zuwa makka da sirji an daddaure su mutane za su je makka kawai fa asafat bi rihul karam guguwa ta soyayya ce ta kada ne wa ta jali shaukun ila baitul ilal baitul haram shauki sai girgiza da ni shauki din na zuwa baitul haram sai girgiza da ni kawai ni mafa zamam tunakati ni ma na sa wa taguwa ta linzani na sa masa zimam na sa masa ragama wa nabastu ulaqi wa ilaqati sai na jefar da shugulgula na duka shugulgula abin da zai hana ka wa ilakati da kuma abin da ya yi masu yara ta da zuciyata abin da ya makale wa zuciyar ka ba za ka iya barinsa ba duk shi na jefar da shi da kuma shugulgulan gaba daya wa qultu lilaimi aksir fa inni sa'aktaru al-maqama ala al-muqami wa umfiqu ma jama'tu bi ardi jam'in wa aslu bil hatimi anil hutami wa qultu li la'imi sai na cewa mai zargi na nace a kasir ka kame karka zarge ni kace a yanzu yanzu nan ka zo kuma zaka hau raƙumi kuma kace zaka je makka wannan ka huta man a a fa inni sa aktarul maqama ala al muqami ni na ce wa masu na ce wa mai zargi na ce aksir saboda ni sa aktarul maqama a sannu zan zabi maqamu ibrahima على المقام سأختار المقام على المقام أصلا نزن زعيم مقام إبراهيم ولين زمانا وأمضي كما زن تيد ما جماعة أبن نتارا زن تيد شي بأرض جمع سبو دزوا كسر جمع كسر أربعة كسر مكة وأصلو زن منتا زن شغلت دا عن الهدامي duk abubuwa tarkace na duniya zan manta da shi bil hadimi saboda zuwa hadim ka'aba shine hadim 20 ne yazo ko ثم انتظمت مع رفقة كنجوم الليل لهم في السير جرية السيل وإلى الخير جري الخيل yace sun manta zamtu sannan kawai sai na tsaru na sulku kawai na shiga cikin na tsaru marufkatin tare da jama'a ka nujumin laili kamar tauraro na dare lahum suna da jaryatu saili gudu irin na magudana na ruwa ruwa ne ya samu hanyarsa yana gudu to haka suna da gudu sairi cikin tafiya sannan suna da jaryul kaili suna da gudu na doki ilal kairi zuwa aikin alkairi falam nazal baina idlajin wa ta'wibin wa ijafin wa taqribin falam nazal ba mu gushe ba baina idlajin wa ta'wibin tsakanin tafiyan dare da tafiyar rana wa ijafin da sauri wa takribin da matsayar da taku ba mu gushe ba ila an habatna aidil matsaya bitufa har hannayen raƙumi suka ba mu kyaututtuka fi isalina ilal juba wajen sadar da mu zuwa ga jufa wajen sadar da mu zuwa ga jufa fi isalina ilal juba fa halalna ha ji muka sauka juba muta'ahibina lil ihram muna masu shiri na sa harami mutabashirina muna masu yi wa juna bishara bi idrakil maram da riskan bukata falam yaku illa an anakna bi harrakai wa hatatna al haqaib bai kasance ba sai kwantar da raƙumi kawai ba mu wuce wani lokaci ba kawai mun kwantar da raƙuman mu wa hatatna al aqaiba haqaiba kuma mun sauke jakunkunan mu kawai hata tsala alaina har sai fito mana min baini lihibabi tsakanin duwatsu kawai shaksun shi wani kawai mutum ya fito mana zahil ihabi mai bayyanannen fata fatan nashi a bayyane fatan cikinsa wa huwa yunadi ya ahla zannadi yana shela yana cewa ya ahla zannadi ya mutanen wannan majalisa wa huwa yunadi ya ahla zannadi halumma ila ma yunaji ya mutanen wannan majalisa ku yi sauri zuwa ma yunji zuwa abin da zai tsiratar da ku yau matanadi ranar tashin alkiyama ku yi sauri ku yi sauri zuwa abin da zai tsiratar da ku yau matanadi ranar kiran juna yana shela an karɓa ilaihi alhajiju ko shi ma da ta suka kwararo masa wa an salatu suka yi ta shuɗewa suna ta zuwa suna biyawa wan salatu wan salatu suka kwala suka suka yi ta shuɗewa falamma ra'a ta'assufahum haula wastizamahum qawla yayin da yaga sun tattaru a gefensa kuma sun girmama fadin sa sun girmama maganarsa tana sama sai ya hau idal aqam thumma tanahnaha mustaftihan lil kalam kawai sai ya hau ɗaya daga cikin jigawoyi sai ya hau ɗaya daga cikin jigawoyi ya gyara muryansa mustafti hannun kalami saboda buɗe magana ehem sai gyara murya wa ƙali ta ya mashar al-hujjaj annafili na min al-fijaj a taƙiluna ma tuwajihuna wa ila man tatawajjahun am tajuruna ala man taqdamuna wa ala man tuqdimun yace ya taron mahajjata annasilina waɗanda suke sauri min alfijaji ta hanyoyi daban-daban in kulli fajjin ko a taƙiluna yanzu kun gane matuwa jihuna yanzu kun fahimci abin da kuka fuskanta kun san me kuka fuskanta me kuka nufa me kuka fuskanta kowai lamanta ta wajahuna kun zuwa wa kuka nufin kuɗin wa kuka nufa kun sani ina kuka nufa kuma gun wa kuka zo a ta durura shin kun san alaman takdamuna kan wagunwa kuka zo wa alamar tukdimuna akan me kuma kuka zo a takaluna anna lahajja huwa ikhtiyarur rawahil wa qat'ul marahil wa ittikhadul mahamil wa iqaruz zawamil shin kuna zaton haji shine zabar manya manyan rahila raƙumi kato raƙumi ka zaba ka hau ka zo haji shine haji wa qat'ul marahil da yanke dazuzzuka zango zango wattikazul mahamili da rike haudaji rumfuna wanda ake yi su ba suke yi akan raƙuman nan wannan haudaji wa iqaru zawamili nauya ya raƙuma ka daura masa da kaya mai nauyi ka zo Saudiya kuna zaton wannan shine haji am tazunnuna anna an-nuska huwa nadwul ardan wa inda'ul abdan wa mufaraqatul wildan wa tanahi anil buldan ko kuna zaton aikin haji din kawai nadwul ardani ko zare riga ka cire riga wanda riga din keke ka sa harami shine haddi wa in daul abdani da ramar da rakuma tun daga ne daga ci ai rakumi na tafiyan kwana kaza har yara mai saboda tafiya a a ba wannan bane ko kuna zaton wa mufaraqatul wildani rabuwa da ya'ya wa tana'i anil buldan nisanta daga garuruwa su ne shine haji kalla ina kalla wallahi ina wallahi ba haka bane bal ba haka bane ko wajtinabul qatiya qabla tilabil matiya shine nisantan kuskure nisantan sabawa Allah shine haji kafin ka janyo almadiya raƙuminka daga tirke ka hau to ka nisanci tsoron ka nisanci sabo wa ikhlasun niyya fi qasdi tilkal baniya haji shine tace niyya wajen nufin kwantan gini na Kaaba wa imhadu ta'a ta ta bin Allah ta ce biyayya ka zama to kana ta cikin bin Allah inda wujudanil istida'a lokacin da ka samu ba mani sabai la sabila ba da san da ka samu wannan istida'a kana samu istida'a to ga aikin da zaka yi din shine ta ce biyayya ga Allah ka zama to kana cikin bin Allah kake wa islahul mu'amalati amama imamin li ya'malat aiki haji shine gyara mu'amaloli gabanin amfani da al'amalati raƙuma masu ƙarfi. Ba walla zai shara almanasika linnasik wa harshe da salika fi lailil halik ma yunƙil iktisalu bi zanubi min al'ingi masu fi zunub. Ina rantsuwa da Ubangiji da ya shar'anta aikin ibada linnasik ga mahajjati ga mai haji. Eh, kamar manasik? shine guraren yanka da guraren suka raƙuma ya shar'anta wannan guraren linnasi ga mai haji ina rantsuwar ubangiji da ya shiryar da saliki wanda yake shiga cikin dare mai duhu to ma yunki al-igtizalu bizanubi wanka da cikin guga zanub wanka da cikin guga baya tsaftace min al-ingimasi dilmayawa cikin zunubi ke ka dilmaya cikin zunubi ka zo kai wanka da cikin guga to wannan gugan nan in guga ɗari aka zuba ma ba zai wanke ma zunubi ko ɗaya ba manya wala ta dilu tariyatul ajsam bi ta'biyatil ajram sannan ba zai da tariyatul ajsam tsaraita jiki ba zai gyara ɗaukaka bi ta'biyatil ɗaukaka al ajrami laifuka ba ka ɗauki laifi nauyin zunubi to ta tsaraita jiki dan ka je maka ka cire riganka to ba zai ba zai wanke maka da wannan nauyin ba wala tugni lifsatul iran sanya harami ba zai amfani ba gawa anil mutalabbis bil haram ga mutumin da ya takudu da cin haram wala yanfa wal ibti ba bil izari ma al ibti la bil awzar sannan wala yanfa wal ibti ba yafuwa bil izari da izari ba zai amfani ba tare da karfafuwa da auzari da zunubai wala yajidu taqarrubu bil halqi ma'a taqallubi fi zulmil haqqi sannan taqarrubu neman kusancin Allah bil halqi da haske gashi na haji wala yujidi ba zai amfani ba kusanci neman kusanci da aski ba zai amfani ba ma'a taqallubi tare da juyuwa fi zulmatil kalqi wajen zaluntar halitta wala yarhadu tanassuku bit taqsiri darana tamassuki bit taqsiri kaluba taqsir biyu wala yarhadu tanassuku ibada bitaqsiri wajen saisaye ka yake gashinka skin ka yake gashinka saisaye ba zai wanke daranar masuki datti na riko da bitaqsiri rashin kokari wala yas'adu bi arafa gairu alil ma'rifa ba wanda zai samu sa'ada a arafa in ba masa ma'abota sanin Allah ba sai baka san Allah ba kaje kana tsaye kana tsaye kana ta labbaika wala yazku bil khaifi man yargabu bil fil haifi ba zai tsarkaku ba a haifi na mina dan ka je mina yau ne ranar mina ba man yargabu wanda yake kwadayin zalunci man yargabu fil haifi wala yashhadu al maqam illa man istaqam ba wanda zai halarci maqam ibrahim ya samu lada illa man istaqam sai mutumin da yake da istiqama wala yahza bi qabuli al hajja man zaga anil mahajja ba zai rabota da karbuwan haji ba da karban haji ba wanda ya karkace daga hanya farahim Allahum ra'an safa qabla mas'ahu ila safa Allah ya ji kan mutumin da ya tace zuciyarsa ya tsarkake zuciyarsa kafin yayi sa'ayi baina safa wal marwa kafin ya tafi zuwa safa wa warada shari'atar rida qabla shuru'ihi ala al-adha Allah ya ji kan mutumin da ya shiga tafarki na yardan Allah kafin ya shiga alal adha akan kududdufi wani falko na abin nan ya je ya sha ruwan ruwan abin nan ruwan zamzam shine ya ce wane za an talbisi Allah ya ji kan mutum da ya janye daga cuɗanyuwansa kabla naz'a malbusihi kabla naz'i malbusi kafin ya kafin ya cire rigansa wa fada li marufi Allah ya ji kan mutum da ya bada alkhairi kau kabla al-ifadati min ta'rifihi sun marafa kafin ya gama akran kallah sun marafa a kira tau afwan sannan ya daga sautin sa bi sautin asma as-summa sautin sa wanda yake ziyar da dutse wa kada yuzazi uljibala shumma ya kusanto ya girgiza duwatsu masu tsayi wa an shaida ce malhajju sairuka tawiban wa idlaja wala tiyamuka ajmalan wa ahadaja shi haji bai zamanto sairuka tafiyanka tawiban wa idlaja tafiyanka ka dawamar da tafiya da tafiyan dare ba shine haji ba wala tiyamuka ajmalan ka zaɓi raƙuma wa adadin da haudaji masu kyau da raƙuma masu ƙarfi ba shine hajji ba alhajju an taksida albaitar harama ala tajridika alhajj la taqdidihi haja hajji shine an taksida albaitar harama shine nufin baitul haram ka nufi ɗakin Allah ala tajridika tare da ka tuɓe ne kawai dan hajji la taqdidihi haja ba dan ka biya wata bukata na zuciyarka ba وتمتدي كاهل الكاهل الإنصاف متكدا رد الهوى هاديا والحق من حاجة هذه شيء كهو كافدا نعادلتي ba ka faɗa na raƙumi ba kawo ka faɗa na raƙumi ka tafi ka faɗa na adalci kuma muttaki zan kuma kana mai riƙe rad alhawa tsawatarwa son zuciya tsawatar da son zuciya shine hadiyan mai shiryarwa kuma ka rike wal hakka ka rike gaskiya shine min haja ta farki to wannan shine haji sannan wa an tuwasiya ma utita maqduratan man da kaffan ila jadwaka muhtaja shine taimakawa ma utita ka taimakawa man kaffa man madda kaffan wannan ne mafulin ka taimakawa wanda ya mika tafin hannunsa ka yi taimako ga ma'utita abinda aka baka makduratan daidai gwargwado ka bayar wa man kafan madda kafan wanda ya mika tafin hannunsa muhtajan yana bukata ila da duwa ka zuwa kyautanka fa haziki wannan in hawat in awata hajatun idan haji ta tattare waɗannan abubuwa to kamulat haji ta cika wa in kalal hajju min hafa idan hajji din ya kadaitu daga wayannan abubuwa babu ɗaya daga cikin wayannan abubuwa mutum kawai ya je hajji ba tsoron Allah ba komai to kana ikdaja hajjin nasa ya zama to bari bari wanda mace take yi yace hasbul mura'ina gabnan annakum garasu ya isa masu riya gabnan ya ishe su kwara an kware su ya ishe su kwara a ce annahum garasu sun yi dashe amma wa ma janau ba su cira ba wala kukaddan sun gamu da wahala na banza wa iz'ada da kuma girgiza wa annahum hurimu kuma ya ishe su a ce an haramta musu da lada wa mahbadatan da yabo wa alhamu sun bujuro wa mutuncinsu man aba man aba aw haja sun bujuro da mutuncinsu ga wanda zai aibanta ko wanda zai zage su ukayya ya dan uwana fabji bima tubdishi min qurabin wajhal muhaimin ya dan uwana ka nemi wajal mu'aymin ka nemi yardan ubangiji bima tubdi da abin da kake bayyanawa min qurabin na ibada to ka nemi da kai shi dan Allah wallajan wa karraja kana mai shiga kana mai fita duka to ka nufi Allah walaysa takwa ala ramani khafiyatun in akhlasa al abdu fi ta'ati aw daja walaysa takwa khafiyatun wani abu mai buya baya buyarwa Allah in akilasal abdu ko bawa idan bawa ya yi ikilasi fi tsati wajen ibada ko ya yi munafurci duka to Allah dai babu da zai ɓuyar masa wa badiri mauta bil husna tuqaddimuha wa ma yunanahu da'il maut in faja wa badiri mauta to kai rige rige kai riga mutuwa bil husna da aikin Allah kai aikin Allah kafin mutuwa ta zo maka bil husna wanda tuqaddimuha kake gabatar da ita fa ma yunanahu da'il maut ba a tsawatarwa mai kira zuwa ga mutuwa in faja idan ya zo maka mufaja ya zo maka bazata da ba za ka tsautar masa wallahi yanzu ba za ka ɗauki raina ba ba a masa ba a ja in ja da shi wakana tawadu a kulkan latu zayiluhu an kan layali walau albas na kalsaja wakana kalazimci a tawadu a kaskantar da kai ya zamanto kulkan ya zamanto halinka wanda latu zayiluhu wanda ba za ka rabu da shi ba an kan layali wanda ba za ka rabu da kai ba allayali tsawon dare ku walau albas na kattaja ko da aka ko da an sanya maka da fulan sarauta ko an nada ka ce kai ne sarkin gari to kai dai ka lazanci tawadu kar wannan sarauta din ya sa ka ka dauka kanka wala tashim kullu kalin la habarikuhu walau ta'a tara'a hutuna sakbi sajjaja yace wala tashim kullu kalin la habariku kar ka dinga hangen duk wani hadirin da walƙiyansa yana yana yana walƙawa kaza ta za a yi ruwa walau tara'a ko da walau tara'a ko da ya nuna zahiri hatuna sakbi sajjaja ko da ya nuna maka zai zubar da ruwa da yawa mai fuda ƙasa ma kullu da in bi alin an yi saka ba duk mai kira ya cancanci a saurare shi ba kan kada a san mabinawin ba duman naja mutum da ke ganawa da hankali so nawa ya kurmanta kunnen mutum da ba da mummunan labari wa mallabi musiwa man bata muktani an bi bulgatin babu mai hankali sai mutumin da ya kwana muktaniyan wanda ya haƙura da bi bulgatin dan abin da ya samu wanda ka samu kawai ka haƙura da shi to ba mai hankali irinsa in ka dan samu abin da zaka ci na yau shikenan na gobe kuma ka bar wa Allah wai man ka samu to ba mai hankali irinsa wanda tujriju al ayyama idraja eh wanda ya kwana yana nannade yudribisa ko tudribisa yawa kana nannade kwanaki idraja nannadewa a cikin ruwan nali fa kullu kufrin ila kullin magabbatu duk yawan abu to karshen sa ne magabbatu karshen sa zai koma ila kullin zuwa karanci wa kullu nazin duk mai tasowa ila linin zuwa sassauci ne shi yayi ƙasa wa in haja ko da yayi ko da abin ya tashi ko da abin ya ya tafasa to wannan abin sai yayi ƙasa qala sai ta balamma alqa ukmal afham bisiril kalam yayin da yayi wa daskararrun fahimta ya ya, ya musu barbara yayi wa wannan fahimta da baya haifuwa bisiril kalami da siril kalam istarwa turiha abidai kawai sai na bi kanshin abu zaidu wa ma da bir irtiyahu ilayhi ayya maidin nishadi zuwa gare shi she girgiza da ni kowane irin kadawa fa kuntu fa makastu ko ko fa kuntu yasa fa kuntu nari din yasa fa makastu na zauna hatta stau abanansa hikmati ya sai da gama ya da hikimomin sa wa shaidar yaduwan hikimominsa sai da gama yada hikimominsa wan hadara min aka mati ya gangaro daga wannan dutsen da ya wuce gawan kuma da laftu ilai sannan nan matso masa li atasaffaha safahatin wayyaw dan in kalli gefen fuskansa wa astashiffa jawhara kulawu na kalli jawhari na adansa fa iza huwa dallatu allati anshuduha sai ga ashe abun bata na wanda nake neman sa ne abu zai da nake ta neman sa ne wa nazaimul qala'id allati anshadaha mai tsara kala'id tsarka allati an shuduha ba mai tsana ku wanda nake wanda ya shela wanda yake shela fa anaqtuhu inaqal alif wal lillahi sai na rungume shi irin yadda alif yake runguman lamu yawa wa nazaltuhu manzilatal bur'i sai ya saukar da shi a matsayin waraka inda danafi a lokacin cuta mai tsanani kana cikin cuta mai tsanani yadda kake son lafiya to haka ne ma nake a mana dinsa wasu altuhu na roƙe shi an yi lazima ni da Allah ya lazamce ni ya zo gidana fa a baya ƙi ya lazamce ni sai ƙi au yi zamila ni kai ya ce ko ya ɗaura ni a bayan raƙuminsa fa na ba shi ma ya ɗauke kansa wa ƙala ce alaitu fi hajjati hazi na rantsi a wannan hajjin nan na Allah a ta ƙiba wala a ta ƙiba na rantse ba zan hau Allah ta ba ba zan hau bayan wani ba wala ta ba ni kuma ba zan ɗaura wani a bayana ba wala aka tasiba kuma ba zan yi sana'a ba ba zan nemi komai ba kuma wala an tasiba kuma ba zan gaya kowa na sabana ba wala artafika ba zan ba zan yi wa kowa amfani ba kuma wala urafika ba zan ba zan raka kowa ba wala uwafiqa kuma ba zan yi dace da man yunafiq wanda zai munafurci suma zahaba yuharwilu kawai sai tafi yana sauri wa gadara ni uwal wilu sai bar ni ina ifu falam azal akrihi nazari ban gushe ba ina ina bibiyan sa da gani na wa awaddu law yamshi ala naziri ina ba dan da ma zai tafi akan ganin ido na ba zai ba zai bace daga ido na ba hatta tawakkala har ya hau a hadal adwari ɗaya daga cikin duwatsun makka wa waqaba lil hajiji ya tsaya wa mahajjata bil misari a madakata akan inda mutane suke shigewa falamma shahada ida'ar rukban yayin da ga sauri na ayari fil kusban a cikin duwatsu wa qabil banani alal bani sai fara tafin hannayen sa kan wanda fa ashe shude yayin shudu yana raira waƙe laysa man zara rakiban misla sa'in alal qadam la wala kadimun ata'a ka'asim min al khadam kaifa ya qaumi yastawi sa'ubani sa'yubani wa man hadab laysa man zara rakiban misla sa'in wanda yayi ziyara ya ziyarci Muhammad sallallahu rakiban yana kan dabba bai zama to kamar mutum da ya tafi alal qadam a kafa ba la wala kadimun ata'a kadimi wanda ya bi Allah bai zama to ka asin kamar mai sabo ba min al khadam daga cikin masu hidima kaifa ta yaya ya kaumi yastawi sa'yubanin aikin mai gini wa man hadam da wanda yake rusawa za su daidaita sai yuqimu asannu za su tsaya almufarriduna masu sakaci wajen aikin Allah ga dan gobe kiyama za su tsaya ma'ataman nadam gurin taruwa na nadama za su taru a gurin taro na nadama wa yaqulu allazi taqarraba wanda yayi kusanci Allah a duniya zai ce duba liman kadam aljanna ya tabbata ga wanda yake hidima wai ki ya nafsu kai tonki ya raina kaddimi saliyan ki gabatar da aiki na gari inda zilkidam a wajen mabocin dawwama Allah wasdari zukrafal hayati fawjidanu adam ki raina ki walakanta kyalkyali na duniya samun safa adam rashi ne samunsa da rashin da duk ɗaya suke ƙirƙirin duniya wasu kure masra alhimami ki tuna da masra alhimami mana mafaɗa amina masra'a na himami faɗuwa na mutuwa faɗarwan mutuwa yadda mutuwa ke faɗar da mutum a ƙasa iza ka tsubuhu sadam yayin da lamarinsa ya bugi mutum iza ka tsubuhu sadam wanda bi ki dinga yin kuka da fili kilkabi da munanan aikin ki wasu hilahu bi dam ki zubar da hawaye ki zubar da jini ma tare da hawaye din ya ce wadu bugihi kuma ki goge wannan hawaye din bi taubatin da tuba kabla an yalamal adam kafin fata ya fuje fa asallahu an ya kiki sa'iran la zai ta dam wataƙila Allah ya kusanto ya kare ki da wutan sa'ir wanda yake furarre yau mala asratun tuqalu wala yanfa'u sadam ranan da tuntube kuskuren da mutum ya tafi da shi ba za a yafe ba sannan sadam damuwa da takaici ba zai amfani ba kuma inna agma da adba lisani sannan sai ya sa adda kai adda na abin nan na harcinsa cikin gimdinsa ma'ana shi rufe a bakinsa ya sa wani tsalaka lishani shi ya tafi ga manufansa sai ya ci gaba da tafiyansa fama ziltu ban gushe ba fi kulli mauridin na ridu a dukkanin kwari da za mu shiga wa mu'arrasin gurin sauka da na tawassaduhu za mu sauka mu futa za mu sauka a cikinsa a tafakkaduhu ban gushe ba ina a tafakkaduhu ina bincikensa fa afkiduhu na rasa shi wa astanjidu ina neman taimako bi man yanshuduhu fala yajiduhu ga wanda zai zai mun shelansa da Allah kun ji labarin Abu Zaidu ba wanda ya samu hatta kiltu har nazata annal jinna iktatafahu nazata kamar aljani ne ya warce shi da sauri awil arda iktatafathu ko kasa ta hade shi kamar ya rasu mutum da ya rasu kaga duniyar nan zaka nema ba zaka same shi ba fama ka battu fil gurba ban taba shan wahala ba a bakunta ka hadhihi kurba ban taba kokuwa da irin wannan damuwa ba a cikin bakunta wala munitu bi safratin bi misliha min safra ba taba jarraba na da min safra numfasawa a bulaguro bi misliha da irin wannan numfasawa mana bawa ala don shirya ne